na sake danna abin da bai kamata
Hussein har abadan wallahi ya zara ban Hussein
Dan Zahra Imam Hussein ya faɗo dukansu sun karfe shi mai tsara yanayi da sukar mashi amma zan
حسين امام مروه عباس يا سيد يا عباس يا بابا مروه يا سيد يا زينب يا ماما مروه يا سيد يا عباس يا عمي ما مروه ابو شيل زي بينك kirjin mu zai sage yara suna kuka mata suna kuka na gaba suna kuka na roƙo suna kuka na gudu ma suna kuka na yamma suna kuka kuka cikin kuka abbas ya dau sarka da nufin ya je shi ya samu ruwan na tausaya abbas Abbas ya dawo ruwan shanufin sa dawowa. Kuma iya sun kasare hanyar amma adawalla. Kuma iya sun kasare hanyar amma adawalla. Kasan gida kasan ma'ana sai ya ba da rantsewa. Wato! Abbas! Sayyidi Abbas! يا شيعة ويلي وويلا أنا الحسين بن علي لا إله إلا الله موسى يا فرزينا لا تبيت سوى مكيا أوي ويو يا مولاي أوي ويو ينقال دني فهو تجرد تالويا سيدا غارا بابر موتنا باني وسيا نسيلني من سنبنا kai maimakon sana zo tuya ka zo digir ka da wuya dan anan kunne makiya na su daddaka da kafar da waguna su da fariya ku doki girji ya ci ta Allah ma su da maula ya bar zaina na tafi zuwa makiya ban ta sake ganin tsabtse bai daga lokan maulaya tiratan ta kan bashi ya wani na sababu ya wadar zayo ga imamu sen ya taimake shi take niyya suka rita suka keta a misalin tsada ba ya la ilaha illallah yara na kuka abin da ya fara wannan sai da hangi wani mayi doki na zaga gurin nan sai da ce ya kai mayi sai kuma wane ne wannan sun yaki daga hoto an ke tsainin baya nan idan kan yi ba kadoki ba sun kwace kuma shi ke nan sai ka biya faɗi sunan ta sai ya ce mata ya zai ma sai ke ni ne baban duniya ne domine na ilaha illallah ni ta kaina ne na taho kan mazare ku a daren nan tare da ku yau zan kwana mahaifiya ta kimana nan ki kula da iyalina madina la ilaha illallah ya shi'a waili wa waila al-husayn bin ali la ilaha illallah al-husayn bin ali la ilaha illallah dawamu bambarin kukan limamu dan muhammadu annabinmu dan muhammadu annabinmu dan imam ali shugabanmu dan gidan zahara uwarmu dan uwan zainab imamu maulaya husaini abadan bandai da kuka na zubar da jinin husaini abadan bandai da kuka na zubar da jinin husaini wallahi ya tsara bambanta husaina abadan wallahi ya tsara bambanta husaina
ya tsara bambanta husaina abadan wallahi ya tsara take shi ali yake annabawa suke dumumi ne suke kuma yau shi muke ni ta faɗi mu kira mu ce kusan kusan abadan wallahi ya zahra bambanta husaina ya ku dangina ya ku dangina ya ku dangina kaina na kuna na tina zainabuna saka imamina ke musu bakkana ya dubi su kaina ya dubi su kaina ya ce ya su kaina ne miki bakkana san bidangina san bidangina in ji imamina ya ce wasu kaina rabbi ya sa mu gana kan barki su kaina abadan wallahi ya zahra sai inda ina ta ce abana ta ce abana a bakance tiraina an kashe kannena an kashe Ya salam.
idan imamina hawaye don su kai Yace ya ƙona raina, ya ƙona raina, kukan ki su daina, kukan ki su daina, da kirage roƙa, da babbawa daina. Abadan wallahi ya zahra bambanta Husaina.
عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا
wannan kan Husaini kenan Husaini dan Ali dan Fatima mun yanka Husaini mun sare kansa ba mu san wani mai sabo
Saboda haka
daga church shi ai bai sani ba in ya shiga ciki ba zai samu kowa da kowa ba
sun wasa da mulki na wani wahayi da aka yi mulki ya da hannun kina da tabi
dan yi ma wannan yazidin magana ya dan koma
ya kuma mutane wanda ya san da wanda dukkan san da ba a cikin ku to zan faɗa masa matsayin ya kuma mutane ni ne alƙawar da sai da kan abuka a mutane ni ne ɗan wanda kuka ce cikin fargarsa kuka sun can uwansa kuka kwace jirgin ruwansa kuma kuka mai da kiyayensa daidai kan mai daidai kan mai kan da saba daidai kan wanda ya ɗauki rukuni da bai kan tabbas daidai kan daidai wanda ya hajji a kan babas daidai kan wanda ya ɗauki daidai kan wanda ya yi isra'i zuwa sa daidai kan wanda ya kusanci ya mara kusanci har sai da ya zama tsakanin da safiya ni ne ɗan wanda na yi arzikin da safiya ni ne ɗan muhammad zakiya ni ne ɗan muhammad bauchi ni ne ɗan wanda ya sa rufe gogaban kwamiti har sai da suka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni ne ɗan wanda ya yi tsara da faɗin ba da ya yi soka da wasu yan hijira hijira biyu yan bai a bai a yan yaki a filin badar da wuri ba bai taɓa kama cin ya taɓa ne ɗan wanda da aka harba masa da riba ne ɗan wanda ya zama kariya ga amfanin ƙasa ya yaƙi masu fita daga addini da masu warware bai da masu tsorinta da masu tsananin gaba farkon wanda ya kare imani da Allah da manzansa cikin dare farkon wanda ya fara miƙa wuya kuma ya kau da masu shawa ya zama kibiyar da Allah ya ke harbin bala a ɗanɗanta shugaban masu bautan Allah mai taimakon addinin Allah majiɗincin al'amarin Allah taskar mai hakuri mai bala mai tsarki yardanci mai wanka zarumbinan kafinci wanda baya gudu a filin daga mai tsananin saurin tsara wanda ya fi su iya ɗaura karo da shi ba zaki mai ban tsoro ya da su kansa a wurin yaƙi lokacin da masu ke magajin zakin mutane shagaban mutane na yaƙi a wadda wannan shi ne yin ɗanfaɗi da ƙasafar yin da ya so a cikin ɗanfaɗi daidai ɗan tsarkakiya da daidai ɗan shugaban matan duniya ni ne ɗan wanda ba kashe a bakin kogin fara cikin ƙishin ba mai ni ne ma'abdan ma'abarcin wanda kan da ke tsira a kan ma'abarcin wanda aka raba shi da kokarin cikin sa a kuka mance da matsayin sauƙaƙin sa alfarmar alfarmar bayan kun kashe sa kuka yi masa wasa kuka yi masa sukuwa da dawakan har sai da aurensa suka haɗe bayan su inda ne ga Baba Abdullah. Armin Nazarin Yazarina!
إنا لله وإنا إليه Ranar bakin ciki ga dukkan kuri, ranar da doki ya dawo ma mahayinsa. ranar bakin ciki ga dukkan mumini ranar da doki ya dawo ba mahayinsa kuka da haniniya dokin nan yake yana karkar ƙasa da sawayensa ranar da aka durar maɗa'yan annabi aka dinga yanka su domin kinsa ranar da duk wani mai taimako babu shi duk wanda ya taso sai dai a ɗaugawarsa yi wa inna ilayhi raju rasulillahi ne yau gawarsa ce ake ja a ƙasa لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين هل من ناصر ينصرنا لبيك يا حسين لبيك
ka dinga lura ba kai kaɗai kake yi السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته حسين masoya Imam Hussein alaihi salam domin gudanar da wannan muzahara ta ashura wannan muzahara kamar yadda aka saba gudanar da ita muzahara ce ta nuna goyon bayan mu ga iyalan gidan manzon sallallahu alaihi wa sallam juyayen mu da miƙa ta'aziyyar mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka na tunawa da irin wannan aika-aika da makiya suka yi wa Imam Hussein alaihi salam da sauran iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa a irin wannan rana a irin wannan rana muna ƙara jaddada nunawa a sarari cewa irin wannan rana ce jini da hawaye suka samu nasara a kan takobi a irin wannan rana ainihin aka nuna yadda ake firjiya ga zalunci da azzalumai muna ƙara nunawa irin wannan lokaci na cewa lalle muna tare da imam Hussein alaihi salam don shine ke alamta gaskiya shine ma'abocin addini sannan kuma muna tir da Allah wadai da la'anta da tsinuwa ga yazidu la'anatullahi alaihi wanda ya aika da duk waɗanda suka taimaka masa da duk kuma wanda ya ji wannan al'amari kuma ya yi farin ciki da shi Allah ya tsine musu albarka. Allah ya tsine musu wannan albarka. Allah ya tsine musu albarka. Har wala yau muna ƙara nunawa cewa yazidawan yau waɗanda muke raye tare da su su san cewa mun fito ne za mu ɗaukan ma imam Hussein alaihi salam fansa. Dama duniyan nan mutane biyu ne. da Husaini alaihi salam da Yazidu da Musa da Fir'auna da Ibrahima da Namarudu to sai ka zaɓi a 'yan wanne kake dama duniyan dai runduna biyu ce to mu alhamdulillah da Allah ta'ala ya sanya mana cikin masoya Imam Husaini alaihi salam muna cikin waɗanda muka karɓa muka amsa ya ku wanda imam Hussein alaihi salam ya yi shekaru dubu da 'yan kai da suka gabata a falalin karbala da ya shelanta yake cewa halmin nasirun yanzu na albarkacin da awon maulan malam zarzan hafizahullah mun ƙara fahimtar manufa da ma'ana na irin taimakon da imam Hussein alaihi salam yake bukata ta yi wasu su ce ta yi imam Hussein ya riga ya rasu an ya riga ya shahada ya tafi yazidun ma an kashe shi ya mutu na menene har yau kuke neman cewa za ku ɗauki fansa a kanwa to ba su fahimci ainihin manufan irin wannan taro ba kamar da nake muna amsa kiran imam hussein alayhi salam kuma mun fahimci ma'anan irin taimakon da imam hussein alayhi salam yake nema kamar yadda imam hussein alayhi salam sanda ya fito yake ya fito ne don ya kawo gyara a cikin addinin kakansa yau addinin musulunci ya gurbata ko bai gurbata ba yau ba ya zidawan wannan zamani suke aika-aika suke ainihin yin abin da suka ga dama ba to amsa kiran imam Hussein alaihi salam shine cewa a tsaya a ga cewa an canza wannan yanayi an kawo sauyi an kawo gyara wannan kuma shine da awon maulan mu hafizahullah kuma za a kawo wannan gyara da sauyi da wannan tuta ta imam Hussein alaihi salam wannan tuta da muke dagawa ta imam Hussein alaihi salam ba wai mujarradin kyalle ba ne irin wannan taro da slogan ɗin da muke ba kawai magana ce ta haka ba ne a'a muna ƙara jaddada mu bayan mu ga ainihin imam Hussein alaihi salam da azaman mu da niyyar mu akan cewa za mu tsaya kyam sai mun ɗaukan ma imam Hussein alaihi salam fansa sai mun kawo canji sai mun kawo sauyi a cikin wannan al'umma namu a zama an dawo kan tafarkin ainihin addinin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wanda banu umayya suka nemi su kawo ƙarshen sa ko kuma su halaka su batar da shi ma gaba daya ta hanyar kashe imam Hussein alaihi salam sai ya zama kuma alhamdulillah shahadar da imam Hussein alaihi salam yayi shine ya zama sanadin ceton wannan addini shi yasa muke gani a yau rundunar yazidawa ba su gushe ba duk irin wannan rana sukan yi bakin ciki duk da wajen su ranar farin ciki ne ranar cika ciki ne amma irin wannan fito wanda muke yi yakan bata musu rai yakan sa su cikin damuwa yaya za su yi su hana idan mutum ya bibi abin da ke faruwa a duniya zai ga cewa irin wannan rana din za a ga cewa a garu a ƙasashe daban-daban ana auka ma ainihin irin waɗannan tarurruka na ainihin ashura an yi a pakistan an yi a ainihin sri lanka da sauran ƙasashe daban-daban to a nan ma tun shekarun baya bara an ba manta ba a daidai irin wannan rana ta ashura aka tada bom a potiskum inda ainihin muka sami yan uwa sama da 20 da suka yi shahada har da ƙananan yara wannan abin da aika-aikan yazidawan wannan lokaci suka yi to duk da wancan tsinanniyan gwamnati ta tafi to har yanzu yazidawan ba su haƙura ba ko a wannan muzahara ta wannan shekara ɗin an yi shirye-shirye a wurare daban-daban kamar misali an ji abin da ya faru a jos jiya wanda ainihin aka auka wa 'yan uwa sama da mutum 24 waɗanda aka raunata ainihin wasu ma waɗanda aka sare su ta kubban nasu ma sai da suka sa musu guba abin bakin ciki wato abin wato wato suna neman dai su yi kisa ne in ba ka na menene a sa ma ainihin takobi guba dan waɗanda aka sassara din duk sai ga dan kwa ainihin bakin sa na fidda kumfa to zuwa yanzu dai ba mu sami cewa ko wani daga cikin su ya ya cika ba suna nan da abin da ma suna fama da matsanancin ciwo haka na sare-saren da aka yi musu wannan ma ba su haƙura ba suna nufin cewa yau din nan sai sun hana mu zahara a jos suka bi cikin dare a jiya suka sa wuta a gidajen wasu yan uwa amma dai da taimako al'umma aka kakashe gidajen kamar suka je gidan sa'idu almizan suka je suka suka farfasa gidan akwai shagon wani dan uwa mai sai da magani suka je suka rurusa haka to amma alhamdulillah duk da wannan ainihin husainawa yau a jos sun fito sun yi muzahara kuma har an gaba lafiya to kazalik irin wannan kamar yadda su malam suka yi bayani ga yan uwa jiya an yi irin wannan ma shirye-shiryen a sakkwato shi ma can sakkwato wai an cewa yan boko haram za su sanya bom za su zo su yi kaza za su hana ainihin muzaharar da za a yi yau yana ko sun shirya din don tun jiya da dare malam azimu yake gaya min cewa lalle ainihin sun ga canji a garin don hatta yan tsara suka wanda da suka sallama to yanzu an sake ɗauko su don su yi aika-aikan da suka yi to amma duk da haka abinda suka iya yi a yau din ainihin ba kamar yadda da ake tunani ba kamar da muna magana da shi malam azum yake cewa wata yar uwa da take zuwa sun auka sun sansare wata sista ita kadai tana zuwa wajen muzahara nan sannan kuma bayan da suka samu labarin shirye-shiryen da aka yi suka canza tsarin muzahara din tabbas an akwai wuraren da dai aka dasa bama-bamai din amma dai suka canza tsarin muzahara kuma an yi muzaharan kuma har an gama lafiya bayan ana gamawa haka wasu yan uwan da suka zama suka zo ta baya haka to waɗannan yan tauri suka ga cewa to ai kamar an ba su yi komai ba zai zama kenan ba a yi komai ba saboda haka suka auka wa yan uwa da sahara haka to amma su ma dai sun ɗanɗana kudan su saboda haka sai zama na na amsa yan kwayan kaɗan amma dai nasu ma ya yi wannan abin da ya faru sakkwata kenan sauran garuruwa kuma kamar kaduna da sauran wadanda muke da labari alhamdulillah shi ma dai an yi an gama lafiya wato ina nuna mana wannan ne na yadda zai zama cewa ainihin lazi dawon yau sai ka ga cewa ranar ashura menene ya dame su wanda dole wai sai su ga cewa sai sun auka ma muzahara ne an yi kamar jos yan gizana aka yi amfani da su da waɗannan 'yan zaune gare banza da 'yan tauri me aka yi an sashi dukiyar wani ko an yi wani laifi to wannan zai ƙara fassara mana da fahimtar da mu abin da ya faru a lokacin imam hussein alaihi salam idan har mutum bai gane ba to ya ga abin da ke faruwa a yanzu me muka yi me yan wa suka yi me laifi aka yi in kuka ne da idanunmu muke kuka da idanunsu muke kuka ne in baƙaƙen kayan mu muka sa baƙaƙen kayan mu a jikin su ne muka sa to ina ruwan su to in ma tafiya ne da kafafuwan mu muke takawa da kafafuwan su ne me aka yi musu wani laifi aka yi musu amma muna gidi sai ga duk lokacin da ashura da watan ashura sai ka ga cewa ana ta kulle kulle ayi ta wa'azi ayi ta zage zage to insha Allah karshen su ne ya kawo in wannan lokaci lokaci ne na ainihin samun nasara na sauran imam hussein salam da ya assasa sama da shekara duhu da suka gabata lokacin nasarar wannan saura lokacin nasarar wannan juyin juya hali wannan revolution wanda imam hussein salam ya assasa da wannan tsarkakakken jinin nasa wanda kuma da wannan insha Allah da wannan nasara ne insha Allah za a kawo ƙarshen dukkan zalunci a doron ƙasa a wayi gari ya zama na ainihin musulunci ya zama na ya ɗaukaka a birbishin dukkan addinai kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa manzansa alƙawari huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal to saboda haka wannan lokaci ne insha Allah muna kuma addu'a muna kuma roƙon Allah ya gaggauta bayanan wanda da bayanansa ne za a kai ga wannan nasara ɗin shine imamin hujja sabon asuba zaman a Allah farke sharif kuma muna roƙon Allah Allah kada ya musanya mu da wasunmu ya zama da ainihin ya tabbatar da mu a bisa wannan tafarki har zuwa ainihin lokacin da za a kai ga nasara ko da ko Allah ya ɗauki rayukanmu ajalinmu ya zo muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya sanya ya zama na lokacin bayanan sayarwar asirwar zaman ya zama na muna cikin sojojinsa da za a tayar su yi yaƙi ƙarƙashinsa Allah ya tabbatar mana da haka amma alamu na nuna cewa dai insha Allah wannan lokacin ɗagowar musulunci ne kuma lokacin kawo ƙarshen kafirci ne ba shi saboda haka kada mu yi sake mu zo mu ba da namu gudunmuwa don kowa gwargwadon irin gudunmuwan da ya bayar gwargwadon irin dakewansa to gwargwadon irin matsayin da zai samu Allah ne ya shimfiɗa mana yanayi ya ba mu dama yanzu ya rage maka zaɓi ka zama a yan wanne da kuma wani irin yawan gudunmuwan da zaka bayar Allah ta'ala ya taimaka mana kamar yadda su mana suka jaddada jiya muna ƙara nanatawa kuma akwai zama na yamma to yanzu an rufe da addu'a a koma ɗan kintsa a yi wanka a shirya sai a je Husainiya Allah subhanahu wataala ya kasance sannan kuma akwai jiya yan uwa daga sabon gari da suke komawa daga majalisin dare ainihin wata mota ta bi kan wasu yan uwa wanda gungun yan uwa wanda daga ciki har akwai yar uwa mahaifiyar aminu isma Allah ya mata rasuwa sauran waɗanda motar ta bi kansu kuma da yawa suna nan suna jinya daga cikinsu akwai dan wajen muhammad rajab kanin ammar wanda suka samu karaya da dai wasu wanda ainihin ba ambata mana su ba ambata mana sunayensu ba to za mu yi za a yi jana'iza na ita wannan baiwar allah yanzu muka ko muka tashi a can husainiya sannan kuma muna baran addu'a allah ta'ala ya ba ma su waɗanda suka samu rauni kuma ainihin lafiya ita kuma allah ta'ala ya sa ta cikin ceton imam hussein alaihi salam wadanda insha allah za mu yi niyya mu yi addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ma salawat ala muhammadin wa ali muhammad ga ruhin shahidanmu mu ba su hadayan fatiha gaba daya